أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين سيدنا محمد الفاتح الخاتم على آله حق قدره ومهدار العظيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله حق قدره ومهدار العظيم عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة ترقينا إلى الذكر والهدي لا إله إلا الله محمد رسول الله أتى وأرفعه لا إله إلا الله محمد رسول الله ألا وعرفه لا إله إلا الله أبالي سر هل بين هشائي لا إله إلا الله تلاسي حبيب الله عيني صفائي لا إله إلا الله أهيم به إنهام غيري بزينة لا إله إلا الله وتذكره عندي على الزوجزاء لا إله إلا الله أشهد رسول الله ألا وعرفه لا إله إلا الله أهيم به ما عشت دون تغنج لا إله إلا الله ولي ولهم فيه بعيدا فنائي لا إله إلا الله إذا انصرف الوارون عن دفن جثتي لا إله إلا الله بقيت به أحيا ليوم لقائي لا إله إلا الله محمد رسول الله أعلى وأرفع لا إله إلا الله إذا أبدى العباد في القبر إنني لا إله إلا الله بذكر رسول الله وقت سوائي لا إله إلا الله أنست به وحدي كفاني جماله لا إله إلا الله عن الغنيات البيد وصفى خبائي لا إله إلا الله محمد رسول الله أعلى وأرفع لا إله إلا الله إذا جمعوا الأموال وافتخروا بها لا إله إلا الله ففخري ومالي حب زيني ملائي لا إله إلا الله إذا مكروا مكرا كفيت بذكره لا إله إلا الله وإن مرض يعلو ففيه شفائي لا إله إلا الله محمد رسول الله أعلى وأرفع لا إله إلا الله عليه صلاة الله ثم سلامه لا إله إلا الله ليرضي رسول الله كل ثنائي لا إله إلا الله عليه صلاة الله ثم سلامه لا إله إلا الله أكون بحشري تحت ظل اللواء لا إله إلا الله محمد رسول الله أعلى وأرفع لا إله إلا الله عليه صلاة الله ثم سلامه لا إله إلا الله أنال لدى الأخرى كمال الرضاء لا إله إلا الله عليه صلاة الله ثم سلامه لا إله إلا الله ويكفي رسول الله آل البذاء لا إله إلا الله محمد رسول الله أعلى وأرفع لا إله إلا الله عليه صلاة الله ثم سلامه لا إله إلا الله ينال محب الدار كل منائي لا إله إلا الله عليه صلاة الله ثم سلامه لا إله إلا الله قديمك يعلو كل آل علائي لا إله إلا الله محمد رسول الله أعلى وأرفع لا إله إلا الله عليه صلاة الله ثم سلامه لا إله إلا الله وأنوارها تعلو أنانا سمائي لا إله إلا الله عليه صلاة الله ثم سلامه إلا الله وآل وساد ثم آل أبائي لا إله إلا الله محمد رسول الله أعلى وأرفعه لا إله إلا الله نعم ولم شيخ الإسلام وسعادة العالم علي إبراهيم يس- رضي الله تعالى عنه يتي أبالي سر حل بين عشائي تناسي رسول تناسي حديث الله أين سفاي آه سر wani irin sirri halla bai na sha'i da ya sabka tsakankanin haƙarƙari na ko ku a sha'u hanji na kayan ciki na ce musu a sha- a sha a baliya wannan sirrin da ya sabka a ciki na ya ƙi tanasi hadidillahi in mance masoyin Allah irin mancewa ta da gangan Eh, ba nisyan ba tanasi tanasa mutum ya mance da gangan ya ƙi wannan sirrin ya ƙi ko da gangan ko ko in jarraba in ce zan iya manta ba zan iya ba a aini safa'i wanda shi masoyin Allah nan shine ainihin safa'i na ainihin tatuwa zuciyata ahimu bihi ina dimota da shi ina hama gairi bi zainabin in wani na ya dimota da wata mace da ake kiranta zainab wata zakaruhu ni tuntuni da ambatan ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam tuntunin shi indi a wurina alazzu gida'i shine mafi daɗin abinci ba wani abincin da na jin daɗin sa kamar wannan Mm, daman shi abincin ruhi shine zikiri a kamar da abinci yake abincin jiki to shi ruhi abincin shi ambatan Allah cikin ambatan Allah shehu ya ce cikin nau'o'in zikiri wanda ni na jin daɗin shi shine ambatan maki sallallahu alaihi wasallam ahimu bihi ma ishtu ni ina dimauta da shi matukar ina raye duna tagallujin ba tare da wata kwalkwasa ba a abin haka yake ba wai ina wani lau- yakuna bane ba a wali walahun fihi bu'ai da fana'i bu'ai da fana'i nan kaɗan bayan fana'i na kuma in na in na ƙare na ga babu ni na ƙare ci- cikin masoyina to lokacin nan kuma wali walahun ina da wani irin tsananin so da da- da yake zo mini a lokacin a bu'ai da fana'i kenan idan sarrafa wa- waruna an dafin jisuti in in na kawar na bar duniya alwaruna masu binne gawa idan sarrafa idan sarrafa in sun juya an dafin jisuti daga binne gawa ta baqitu bihi ahya zan wanzu ahya ina rayuwa bihi da shi sallallahu alaihi wasallam liyomi liqayi har ya zuwa ranar haduwa ranar tashin kiyama idza abadal ubadu ina ganin yawanci abi da ake sanya ko amma akwai wani yawa amma akwai wanda- akwai inda ake gyarawa kamar wannan wannan wannan nasu ta kamar abada ake sanya ko abada ko ina ga abada kamar yayi dacewa saboda kowanne suna da mana abida da wata likasa bayan aka mata wata likasa yana nihin lazima lazimta shi ko abada wannan kace ta a- ta ta bauta idan abadan ubadu kenan in masu bauta suka yi bauta fil kabari a cikin kabari nasu akwai wasu bayan Allah saboda yadda suke yin daɗin bautan Allah jin Allah to suna roƙon Allah ko da sun mutu ne Allah ya ba su daman yin bauta a cikin kabari kuma Allah ya karba musu cikin su akwai ah, Sa- sabitul gunani wanda aka yi sani shi wannan bawan Allah wannan wadi ne yana cikin almajiran tabi'ai ne yana cikin almajiran almajiran Anas bin Malik shi abin da yi mai daɗi daɗi cikin cikin rayuwar shi shine kiyamun laili to saboda haka yanda ke jin daɗin kiyamun laili ne roki Allah ko da Allah ya karɓi ran shi Allah ya bashi ikon yin kiyamun laili ko a cikin kabari to haka na kace in dare yayi, in aka je ni kabarin shi sai a rika jin karatun alkurani na tashi yana kiyamun laili to haka nan daman bayan Allah da yawa har annabi sallallahu alaihi wasallam yana ba labari lokacin da yayi yayi Isra'il nan yace ya wuce annabi Musa tsaye yana sallah a cikin kabarinsa to haka bayan Allah suna ibada a cikin kabarinsu saboda ibadan nan mutumin da suke wanda ke raggagi wanda suke ba abin zuciyarsu bata gyaru ba su suke ganin wani ibada wani nauyi ne wani abu ne sallah sai gaji ajiya a sarki hakan nan kuma wani hala kabiratu illa alal khashiyin ita sallah lalle haka ne abu ne mai nauyi sai dai amma a wurin wanda ba masu tsoron Allah ba alkhashi'una wanda su masu tsoron Allah ne su ai babu wani abu mai daɗi kamar sallan nan ba wani abin da suke jin daɗin shi kamar wannan sallar a to shi wace in masu bauta su suka ga su cikin kabarin su suna so abin da suke so su a ba su dama su yi bautan Allah shi ya ce inna ni ni lalle ni bi zikirin rasulullahi wakata sawa'i ni wakata sawa'i lokacin zama na a kabari to zan raya shi ne bi zikirin rasulullahi sallallahu alaihi wasallam da ambatan ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam a mistu bihi wahadi na ɗebe kewa da shi ni kadai kafani jamalu anil ganiya tilbidi jamalu kyawun ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya isa mini daga mata mani imta farare wasu da shiba'i a tsakiyar kemomi. Iza jama'ul amwala waftakharu biya masu dukiya in suka taro dukiyoyi waftakharu biya suke alfahari da wannan dukiyoyin fa fakhri ni alfahari na wa mali da dukiyata hubbu zaini mala'i shine soyayya ta wanda ke shine adan jama'u almanu jama'a duk wata jama'a adan ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallam to ni san wanda yake shine adan jama'a annabi sallallahu alaihi wasallam ya ishe ni alfahari ya ishe ni dukiya idza makaru makaran in masu makirci suka yi makirci ku fitu bi zikiri sai a ishe a ishe ni a isan mini daga makircin nasu bi zikiri da ambatansa ma'ana dalilin ambatan nake ma ki sallallahu alaihi wasallam duk makircin da aka mana sai kawai Allah ya mana maganin shi saboda ni saboda ambatan annabi sallallahu alaihi wasallam wa in maradun ya aru kai ko da wata cuta ce wace za ta fi shiro fa fihi shifai to ni cikin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ke akwai warakata ko ko fihi in ka koma kamar larabawa suka ce ad-damir ya'udu ila akhir mazkurin damir yana koma zuwa ambatan wato wanda aka ambata na karshe shine zikirki ambatan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam fa fihi shifai to cikin shi nake samun waraka ko da wata cuta ta kama ni alayhi salatu wallahi kuma salamu ya da mutu Allah tabbata a gare shi da yurdi rasulullahi kullu sana'i albarkacin wannan salatin dukkan yabo na su zama suna yarda da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yana yarda da yabannin da nake suna sa shi na yarda sallallahu alaihi wasallam alaihi salatu lillahi kuma salamu ya da mutu Allah tabbata a gare shi a kunu bi hashri ta ta zillil liwayi albarkacin wannan salatin in kasance bi hashri lokacin da ake tashi na dan tashin kiyama ta ta zillin liwa'i karkashin inuwa ta tutan nan ta ma'aiki sallallahu an ce alliwa dan ya saboda shi kadai ne tuta wadda aka wadda aka sani ita ce tutar da ta yi kowace tuta dan kowa ma yana tashi da tuta ne har ko ko har maciya amana masu yau da za a tashi su da tuta irin tasu to amma tuta ta zababbin bayan Allah tana hannun manzala sallallahu alaihi wasallam yana cewa Adam faman duna huta ta liwa yawmal qiyama au kama qala sallallahu alaihi annabi adamu daga shi har zuwa duk wanda mutane kirki da su zo bayan shi suna karkashin tuta ta ran tashin kiyama to shi ne shi yake cewa albarkaci wannan salati ni ma yan kasance karkashin wannan inuwa ta wata ta tuta maki sallallahu alaihi wasallam alaihi salatu lillahi summa salamu ya da aminci Allah tabbata gare shi analu da lil ukhra kama la bidai albarkacin wannan salatin in samu cikan yarda da lil ukhra a lahira alaihi salatu lillahi summa salamu ya da mun Allah tabbata a gare shi wa yakfi rasulullahi al bada'i kuma ma'aikin Allah ya isan mini mata wato isan mini daga sharrin mutanen banza shi albaza magana wadda take mummuna har da gamsi ma duk ta magana mara daɗi ana ce mata shi al-kalamul qabih wal fuhsh kalamu magana wadda take mara daɗi mara kyau to mutane masu maganganu marasa daɗi marasa kyau manzo Allah sallallahu alaihi isan mun daga sharrin su alaihi salatu lillahi summa salamu ya da mutu Allah tabbata a gare shi ya nalu muhibbi dara kulla munayi albarkacin wannan salatin masoyi na in shi Ibrahim ya sallallahu alaihi wasallam ya nalu ya zama yana samu kulla munayi kulla munayi dukkan wani abin neman shi dukkan wani abin gure shi addara tsawon zamani alaihi salatu lillahi summa salamu ya da mutu Allah tabbata a gare shi khadimuka ya alu kulla ali alai albarkacin wannan salatin kadiminka ya ma'aikin Allah ya alu ya kasance yana ɗaukaka kulla ahadi ala'i birbishin dukkan wa'ansu ko wani mazowa ɗaukaka dukkan wa'ansu ma abuta ɗaukaka wannan hadimin naka ya kasance yana hauhawa yana ɗaukaka saman su alayhi salatu lillahi summa salamu ya da amince Allah tabbata a gare shi wa anwaruha ta'alu anana sama'i hasassaken wannan salatin ya rika ɗaukaka zuwa macen sama anani sama shine ake fasa makanke sama amana nin jihataha wai su ɗaukaka su yi katarnin saman su yi sama mana alaihi salatu lillahi summa salamu ya da aminta Allah tabbata a gare shi wa alin da alaye wa sabin da sahabbai summa ali abai sannan ina ƙara keɓance mazuwa bargo cikin alayen nan wanda ma kisa sallam ya ya tara su ya lullube su ce haulai wannan su ne ali wato a sayyidatuna fatima da sayyidina ali radiyallahu anhu da kuma alhassan hulusin radiyallahu anhu jami baki ɗayan su alaihi musalam wa'annan su ne mazuwa bargo salam bari'tu min al-ishraki wash-shakki wal-ujbi إله إلا الله بحب رسول الله في البعد والقرب لا إله إلا الله سلمت من الأغراض أخلصت وجهتي لا إله إلا الله لربي وأني زال غيني مع الوجد لا إله إلا الله محمد رسول الله أعلى وأرفع لا إله إلا الله وأمدح خير الخلق خادم بعده لا إله إلا الله ويذكره روحي وسري كذا قلبي لا إله إلا الله كفاني كوني شاعر الباد خادما لا إله إلا الله بخدمة خير الخلق فاراقني عيدي لا إله إلا الله محمد رسول الله أعلى وأرفع لا إله إلا الله فكأب وهسان أني لا كرامة لا إله إلا الله بمدهك يا مامون في الجار والغيب لا إله إلا الله وإني في عصر الجهالات والهوى لا إله إلا الله لمادعه في هالة البسط والكره لا إله إلا الله محمد رسول الله أعلى وأرفع لا إله إلا الله يفرج عني كل كرب وأنثني لا إله إلا الله بجائزة عن عندها ينثني لبي لا إله إلا الله عليه صلاة الله ثم سلامه لا إله إلا الله صلاة ترقينا إلى الذكر والحب لا إله إلا الله محمد رسول الله أعلى وأرفع لا إله إلا الله عليه صلاة الله ثم سلامه لا إله إلا الله ويذكرني المختار يا خادم حبي لا إله إلا الله عليه صلاة الله ثم سلامه لا إله إلا الله يطهر آلي ثم نسلي كذا تربي لا إله إلا الله محمد رسول الله أعلى وأرفع لا إله إلا الله عليه صلاة الله ثم سلامه لا إله إلا الله ويشكر سعي والمهيمن لي يرضي لا إله إلا الله عليه صلاة الله ثم سلامه
لا إله إلا الله ويسقيني المحمود بالملحن الأبدي لا إله إلا الله محمد رسول الله أعلى وأرفع لا إله إلا الله عليه صلاة الله ثم سلامه لا إله إلا الله صلاة بها نبقى مع اليمن والخسب لا إله لا إله إلا الله عليه صلاة الله ثم سلامه
لا إله إلا الله من العبد إبراهيم للناصر الرشدي لا لا
إله إله إلا الله عليه صلاة الله ثم سلامه لا إله إلا الله مع الأهل والأولاد والآل والصحبه لا إله إلا الله محمد رسول الله أعلى وأرفع لا إله إلا الله ولما شكل الإسلام وتعالى الأعلام Alhaji Ibrahim ya sirri Allah ta'ala yace baritu miyan ishraki na kubuta daga hada bautar Allah da wani wa shakki haka nan na kubuta daga wani kokonto ko shakku wal ujubi haka nan na kubuta daga wani mamakin kai bi hubbi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam duka wannan na same shi na samu na kubuta da duka wannan sharrukan ne ta dalilin soyayyar ma'aikin Allah ya da mutu Allah tabbata gare shi fil bu'di wal qurbi a cikin nisa da kusanci wala cikin kowane hali cikin kowane hali na kubuta daga wannan sharrukan sharrukan wa'annan duka guda uku ta dalilin soyayyar ma'aikin sallallahu alaihi wasallam salamtu miyal agradi hakan nan na kubuta daga bukatu akhlasu bijati shi bukatu ana musamman wannan duka lisani ne harshe ne na sufaye duk da cewa ba komi ne ya kamata a warware ma amma wasu abubuwan zai kamata a warware su daidai gwargwaro ba wani abin kutsawa ba ne cikin abin da bai kamata a kutsa ba kamar yadda wasu yawan yawan muke kuskure shi abu wanda yake sirri ne shi kyawun shi ya zama cikin sirrin duk abin da yake wanda ake abin da ake so a sisirta ne to aka bayyana shi sai sai kuma hikimar ta kau sai ya zama ma mai muni sai ya muni sai ya munana to amma irin wannan abin da ya abin da ake so abin da ya kamata mu riga dan fadakarwa kada kan shi shine kamar abin da yake mustalah wani yare na sufai in suka ce kamar nan aka ce bukata to su su kun yake bukatar nan me yake me yake ni da bukata anan to yana da kyau in ba haka ba kamar za a yi ta karatu na ta haka ba komai ne za a yi gane ba amma ba haka ba a bayan Allah tun daga sahabbai tun daga ma'aiki na sallallahu alaihi wasallam ya yi bayani ya ce Allah tabaraka ta'ala ya sanar da shi ilmomi cikin ilmomin da ya sanar da shi kwara uku akwai wanda aka mai izini aka umarce shi isar wannan ya isar akwai wanda aka ce aka bashi zaɓi cikin waɗanda zai shi ta yaɗa ma in ya so kai ka so ka yaɗa mutane in ka so kar ka yaɗa musu kenan wannan ya danganta sai keɓaɓɓun keɓa wannan ilimi ne wanda ake keɓantar da keɓaɓɓun keɓantattun mutane da shi sannan akwai kuma wanda shi ma ba mai izini ya yaɗa ma wani ba ilimi ne wanda Allah ya keɓance shi da shi to hakan nan haka muka ji Abu Hurairah yana cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ilmantar da ni salka guda biyu ta ilimi ɗaya ina ci ina sha abin da ke cikinta ina yada shi cikin ku ɗayan kuma da zan yada muku da zan yada shi da kofiya mai ni hazar fir'un yace da an yanke min wannan makogoron hakan nan aka yi sai na Allah cewa a ne ne bai sukan dake hudu cewa wanda ke ta lau bihi buhuna turaku da mana jaharatan lau biha buhuna yake cewa a cikin kirjin na akwai wani ilimi wanda da za mu bayyana shi da an zubi da jininmu kuma wanda zai zo wanda zai zubi da jinin nan zai ga ya aikata abin kirki shi ko ya aikata abu ne mafi muni saboda mi saboda ba ilimi ne ba wanda ya dace da shi shi bai san abin da bai san wannan ilimi ne ba abu ne wanda yake a tabbatacce amma matsalan inda a bayyana shi zai zama matsala to amma ba a taba shi su wa'annan zaɓen bayan Allah suna faɗa abin da zai ɗauki hankalin mutane ba ya hidda mutane daga hayyacinsu ko inda mutane ba sa iya abin da mutane ba sa iya ganewa hasali ma suna maimaita a nufin suna cewa haddisu nasa ala kadiri hukudu haka makar suna mutane manzana suna cewa ku yi mutane zance gwargwadon hankali hankulansu to shine shi dai abin yi a wannan a garas su bukatu an wasu ba suna faɗin bukatu suna zargin bukatu a abin da suke ni abin da ya shahi bauta ta Allah ta baka wata to ka rika bauta ma Allah don Allah ya baka wani abu ka rika bautan Allah saboda wa'ansu bukatu su shine su ne su fa suke ma garat su ne suke ganin wanda Allah ya sa ya kubuta daga wannan abin a yaba mai ne ko abin da ake so kowa ya zo ya fahimta kenan cewa shi Allah ana bauta mai don ya cancanci a bauta mai ba wai don ka bauta ma Allah don ya baka wani abu ba wannan shi ne suke ce ma mutum ya zama mugun bawa ke kamar kai ne za ka so bawa da kudinka wai wallahi masu ala in sai ka ba wannan naka wai yake jira in yama wani aiki sai ka biya shi to wannan wanda ka sawo ne ba kai kai shi ba to ina ga Allah kuma shi shi yayi mutumin nan shi yayi ka kuma ka bauta mai kai tsaye ka ce sai an biya ka a lakin abinda Allah ya hukumta ya ba ya bai wa mutum mutum kawai ya mika hannu biyu ya karba baiwa kyauta ce ta Allah ba wai dan kai ka tantance a baka ba kuma ba dan karka tsaya kana jiran kai ka yi bauta Allah sai Allah ya bani kaza to shine wannan salamtu min al-aghradi na kubuta da duk wani bukatu a khalastu wujati na tsarkake huskata lirati ga ubangiji na wa anni kaga wannan ma wani ishara ce zuwa wanda ya kamata in wasu fahimta wannan a khalastu wujati wajhatu wajhiya lillahi kinnan da ake wadi lirati saboda shi wajhu kinnan ana cewa huska ita ashraful a'za'i ne ita ce mafi darajan gabbai wanda ke gani a zahiri huska kuma huska ana abbara ta daga zaci mutum in yace ya mika huska shi ma'ana ya mika baki ɗaya shi to aslamtu akhlastu wajhi akhlastu wishati li rabbi na mika huska ta li rabbi ga ubangiji na wa anni zala zala ghaini ghaini shine alghainu shine alghaimu ko ko dai kawai ko wani irin rihi ko wani irin rihi ana ce mai ghainu kamar da ya zo cikin hadisi ya manzo Allah sallallahu cewa wa inni la yughanu ala qalbi hatta astaghfir Allah kamar yadda zuwa cikin hadisi ne hatta astaghfir Allah wata riwaya sabina maratan wata riwaya ya ta marra haka ma sallallahu alaihi wasallam Allah sallallahu cewa ni ma ana wani rihi na haske a bisa zuciyata wani rihi na haske kamar dai darisi ne yana cikin wanda ake bukatan bayani malamai sun yi bayani mai tsawo kan shi to shi dai magana na so in ka wannan rihin rihi ne na haske gain malama masu ruga suka ce gaimu ma hazo ana ce mai shi ma gain gain ma'ana shi gaimu hazo abin da ke dai shi zai rihewa to duk wani rihi ya ce zala anni ya gushe daga barina ma'al hujubi tare da ma hijabai wani hijabi ya gushe wa amdahu khairan khalqi ina yaban fiyayyen talikai khadima badihi halin kasancewa ta hadimin kofarsa wannan kenan ko ko wa amdahu khairan khalqi ina yaban fiyayyen talikai khadima badihi mai hidiman kofansa kohon Ubangiji wanda shi ne ke kowa a kohon huwal babu lil maula fa laysa siwahu shi ne kowa ta Ubangiji wanda shi kadai ne a wannan kohon wanda ke neman sa'ad Allah sai ya biyo ta wannan kohon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma dai wanda ya zama zahiri magana ta farko a wato amda khairul khalqi hadima babi ina ina hadimi na kohonsa wa yazkuruhu ruhi a wasirri kaza kalbi da nake yaban nan ba da baki kawai nake yaban nan ba wa yazkuru ruhi ruhi na ma yana ambatan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa sirri da sirri na ma yana ambatan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kaza kalbi haka nan zuciyata kafani ya kauni sha'ir albabi qadiman bi khidmati khidmati khayr khalqi faraka ni kai ce wace ya ishe ni kauni sha'ir albabi kasancewa ta mai waka na bakin koha kadiman halin kasancewa ta hadimin nan ya ishe ni bi khidmati khairil khalqi farqani aibi duk wani aibi nawa farqani ya bar ni ne bi khidmati khairil khalqi ta dalilin hidimta wa fiyayyen talika annabi sallallahu alaihi wasallam wannan wata isharar ce zuwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk wani abin da zaka faɗa mashi kusan bai kai ka ce ne bawan Allah ba ya jin daɗin wannan shi ka bar shi kawai abdullahi wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam babban matsayi ne kuma yana jin daɗin haka hakan nan maulana shi islam duk wani lakabi da za ka yaɗa mai wani kuduzi wani gausi wani abu an yaɗa mawansu abin da ya jin daɗi shi shi ma a ce mai hadimin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ne shauki hudu nan fa kabun wa hassanun unila karamatan kaga ka'abu shine ka'abu bin zuhair bin abi sulma wanda yake da hamziya kenan ko wanda ya zo ya manzo Allah sassan da hamziyan nan wanda to dai labarin shi za mu tso na gaba mun ba da labarin shi ainihi da farko shi yana cikin labarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka yi sai turo dan wanshi Bujaira yazo ya jiya ne wai me labarin me hakikanin labarin nan da yazo Madina sai ya samu kawai sai ya musulunta ya zaman shi da ya jima bai samu labari ba daga bashi kawai ko wannan abun ya sa shi ya hasala sai kuma ma yana sukan musulmi har annabi musulunci sallallahu alaihi wasallam to ma'aiki sallallahu da ya ji labari shi ko suka ce irin ta mawaki ne shi su waka ma sun gade sa baban su Zuhair bin Abi Sulma mawaki ne a shine Sahib al-Hawdiyat to wato sai ma'aiki sallallahu alaihi da wannan labarin na zamban wannan mawakin ya zo mai sai ya sanya fa'adar damahu sai ya zubar da jinin shi ma'ana kawai shi ya halatta jinin shi maza wasu ce kawai wanda ya kama shi ma kawai a halaka shi to wannan shi sai ya tsorata yana koyo yana koyo yana in ya je wannan ya je wannan kabila su ce gaskiya su ma abin ya kirin su ya koma nan ya je nan karshe ne sai ya yanki shawara sai ya dubara sai ya ya samu na rawani ya badda kama ya zo madina ya zo gaba maki sallallahu alaihi wasallam a wannan kama ba a san kowa ne shi ba gaba maki sallallahu alaihi wasallam kawai sai ya fara yi ma'aiki su salam kasida cikin kasida yake cewa umbitu anna rasulullahi aw adani wal afu inda rasulullahi ma'mulu na an bayan labari cewa ma'aikin Allah sallallahu alaihi ya yi mini na roƙo ya yi mini alƙawalin in an kama ni a azabtar da ni amma yace wal afu ita afuwa wajen ma'aikin Allah ma'mulu abin nema a samu haka dai yake yabo yake yabo karshe da ya ida yabo ya yabi manzo Allah ya yabi addini ya yabi sahabbai manzo Allah sallam ya doki al-burdash bargon shi ya yawa mai to shine nan shi yake ta wa fa kabun wa hasanu ulila karamatan kaga kabu da hasanu shi hasan bin sabit ma ai ganin an ta'arifi ne shine shugaban mawakan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam mukaddaram ne shi ya yi shekara 60 kamun musulunci cikin musulunci ma shekara 60 sai shekara 120 shi walila karamata su dukansu an ba su karama an ba su karamci an ba su wani abu na darajantawa ta yaya ta yaya suka samu wannan karamcin bi madihika da yabanka ya mamunu ya amintaccen Allah fil jahri wal gaibi a zahiri da a gaibi wato a bayyane da a boye ma'ana wannan shi kafa mun hudi abin da aka kyautar da aka ne to shi wannan a zahiri ne aka bashi ma gisa sun ya bashi bargon shi nan mai daraja kuma wannan bargon bai gushe ba a wajen shi da iyalin shi har sai da a in ba man cewa ne ba lokacin ma'awiya bin abi sufyan radiyallahu anhu ya fanshi wannan bargon na maki sallam da ma kudan kudade masu dama sosai dubunnan dinarai ya fanshe shi yace kuma ya bada wasiya ya yi wasiya cewa in Allah ya karɓi ran shi a sa shi cikin wannan bargon a sa shi a kabari haka ko aka mai wannan shine karama da aka ma Ka'abu wadda karama ce ta zahiri wani gaibi shi ko Hassan bin Sabit shi ma ya samu wani karamci shi karamcin da ya samu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam uju ujuhum wa ruhul qudus ma'ak au kama ga sallallahu yake cewa Hassan ka yi ma kafiran nan zambo waken da ke su in kafiran sun yi wa kisan shi ke maidawa ya ce ka yi musu zambo wa ruhul kudusi ma'ak mala'ika jibril yana tare da kai kaga wani abin mamaki wata daraja ce babba ake hidi ma wata wato wani matsayi ne wanda annabi sake da shi cikin manzanni din da yake yana tare da mala'ika jibrilu to gashi Hassan ya samu wannan matsayi an ce mai kace ka musu zambo malaika jibril yana tare da kai shine wargaji kaga wannan ba gani ake ba manzo sallam shi ya san wannan ya ba labari shine manzo shauki hudi sai ya zama kamar abin da tartibi ne eh lafu wa nashr ne amma da tartibi fakabun wa hassanun ulila karamata bi malika ya mamun fil jari wal gazi wa inni yasiyasir jahalati wal hawa sai ya ce to ni ko gashi na zo cikin zamani na jahala rashin sani wal hawa da kuma son zuciya amman lamadi hu fi halatil basri wani ne fi asalin jahalati wal hawa kyau ce lalle ni a cikin wannan zamanin na na jahilci da kuma son zuciya wallahi ni mai yabansa ne fi halatil basri a cikin halin saki wal karbi da halin bakin ciki halin yalwa da saki da annashuwa ko ko halin bakin ciki ne da kunci da rishi ko a cikin kowane hali shi yace ni wallahi me lamadihu me yaban mai aiki ne sallallahu alaihi wasallam zan yi tayi mu ma sallallahu cikin kowane hali na samu kenan yufarrishu anni kullu karbin manzala sallam yana yaye dukkan wani bakin ciki a ni daga bari na wa ansani bi ja'izatin kuma sai in koma in na zo na yabi manzala sallam bancin ya yaye min wani bakin ciki sai in komo bi ja'izatin da wata irin kyauta ana addiha yansani lubi wanda lubi hankali na yansani an addiha yana kaucewa daga barin kirdiga ta ma'ana hankali na bai isa ya kirga ta ba ya isa ya ce ai kyautar nan kaza ne da kaza da kaza saboda girman ta alayhi salatu lillahi summa salamu ya da mun tsala tabbata a gare shi salata da kasance salati ne wanda turakina da za ya rika hawar da mu ila zikiri wani hubbi zuwa matsayi na zikiri da na soyayya wannan talatin yadda yake da girma ba gaban za ba magabatan mu suka zaɓi maimaita shi inda aka ce za a rika maimaita wani salati za a rika amshi to shi ake maimaitawa salati shehu ya ce wanda zai hawa hawar da mu zuwa ambato matsayi na ambato shine ƙarshen matsayaye da Allah tabaraka wa ta'ala kita innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal qanitina wal qanitati har ƙarshe dai martaba matsayi matsayi guda goma ƙarshe Allah ta baka wata ce wa zakirin na kasiran wa zakirati ƙarshen cikewan matsayin nan baki da shine matsayi na zikir wa zakirin na kasiran wa zakirati irin wannan matsayi shehu ke cewa Allah ta baka wata kai mu albarkacin salatu wa aki sallallahu alaihi wasallam wanda manzo Allah sallallahu alaihi cewa sabakal mufarriduna a masu kadaita Allah sun tserewa kowa aka tambaya ma kisa suwaye mufarrijuna kin nan yace azzakiruna kaseeran wa zakirati sune masu ambatan Allah da yawa maza da mata haka nan ma kisa yana cewa ad-dunya mal'unatun wa mal'unun ma fiha illa dhikr wa man wala duniya baki ɗayanta inanniya ce abin da ke cikin ta ma inanne ne sai zikirin Allah da wanda ya jibanci zikirin Allah wannan matsayi na zikiri wanda za a yi ta da za a yi ta faɗi za a yi ta faɗi da dama kan kan Qur'ani nan dai kan hadisin ma'aki sallallahu to matsayi ne dai na ƙarshe wanda rayuwa masalul ladzi yazkurullah wal ladzi la yazkuru kama sal hayyul mayt jima sallallahu misalin wanda ke ambatan Allah da wanda baya ambatan Allah kamar matacce ne da mere matacce wanda baya ambatan Allah mere shine ambatan Allah wannan salati ne da kai wannan matsayi wal hubbi kuma soyayya ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ita ko wani irin magana ɗisi ne wanda wani sirri ne wanda ke kai ka ce ne mai da bakin ƙarfe ko ma zinari wani irin sirri ne wanda shi ne shi yake ce a wani bai na cewa takalla anil imani man laysa sadiqan ala hubi min kulli ghadin wa ra'ihi duk wanda ba da gaske ke san ma'aiki sallallahu alaihi wasallam to ya sani ba shi ba imani ya wurinta da imani ba da imani duk wanda bai san maza su bai da imani a wannan kuma wane ne min kulli gadin wara'i wannan kuma kamar dai wanda Qur'ani nake cewa annabi wa aula bil mu'mina min anfusihim manzo Allah sallam shine yafi yafi a wajen mu'minai manzo Allah sallam ya fi akan kawunan su a kisan kowa ta sai na Umar da yake cewa ya rasulullahi na yi son ka da komai sai da zuciyar da take tsakankanin hakar kai na manzo Allah sallam yake cewa a a a a yanzu akwai sauran ka da ya Umar sai sai Umar yace wallahi la anta ahabbu ilayya min nafsi min duka a karshe ta hannun min nafsi lati bayna jambayya lalle ma kin Allah ya da mutala sai mata gare ka kai ne mafi soyuwa gare ni da dukan da ƴaƴana da dukiyata da uwayena har zuciyar da take sakkar haka gari na manzo sun ce al'ana ya Umar yanzu ne imani kai tuka ya Umar to kaga sai da wannan abin da shine ma ra'sul mal na imani shine soyayyar manzon sallam to shehu yace wannan salatin albarkaci wannan salatin a hau hawar da mu zuwa na matsayi na soyayya da na zikiri alayhi salatu lillahi summa salamu ya da mutu Allah tabbata a gare shi wa zikrun lil muhtar ya khadimi hibbi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam albarkacin salatin nan ya ambace ni shine al muhtar abun abun zabi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambace ni ya kiraye ni ya hadimina hibbi ya masoyina abin da muke da su abin da shi ke so a kira shi kenan hadimin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam alaihi salatu lillahi summa salamu ya da mun Allah tabbata a gare shi yutayyiru ali summa nasli kaza turbi albarkacin wannan salatin Allah tabaraka wa ta'ala ya tsarkake alayena summa nasli sannan ayana kaza turbi hakan nan garina dan turbi din nan turb a turab ana ne yana cikin ma'anar turb turab kasa kuma turb yana zama tsara a turab shine kuran da ke ce a turab kenan sannan yana ce ma'anar shi to amma wanda ya dace wannan kasan ma baki da bancin alaye da 'ya'ya a keɓance sannan kasan ma baki daya Allah ya tsarkake ta alaihi salatu lillahi summa salamu ya da mun Allah tabbata gare shi wa shukuru sa'i Allah ya saka wa aikin da nake ya karba kenan wal muhaiminu li yurbi kuma albarkacin salatin nan Allah mai shaida aikin bayi mai tsare aikin bayi baki daya ya kasance yana yurbi yana hauhawar da ayyukan nan nawa kamar yadda ya zo cikin hadisi mutum za ka iya sarka Allah ta baka tara da ya kushe yin wannan sarka yana yana hauhawar da ita ba yana girman da ta sai ta kai ka misali mai maki sosai mai hudu misali abu dai mai girma sosai kamar misali kwai sai ya zama kamar dutse kamar dutsen hudu misali hakan nan to Allah ta baraka wa ta'ala wai shukuru sai ya karbi aiki na in ya saka min da wannan kuma ya ya hauhawar da aikin na ya zama ya kambama shi sosai kamar da Allah tabaraka ta'ala ke wa Allah ya zaifu liman ya shau alayhi salatu lillahi summa salamu ya da mun Allah tabbata gare shi wa iskini al mahmud bil manhal al adli al mahmud annabi sallallahu alaihi wasallam abun yabo ya kasance yaskiniya yana shayar da ni ya zan shayar da ni a mashayan nan mai daɗi wanda aka sani to tunda an yi ta'arifin ta al-manhalul azb mashaya wanda aka sani ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ita ce tauke al-kausara wallahu alam alayhi salatu lillahi summa salamu tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi salatan biha nabqama al-yumni wal khisbi salat da ta kasance salati ne wanda biha albarkacin ta nabqa mu wanzu ma al-yumni tare da albarka wal khisbi da yabanya yabanya sabanin jadubu ne kwari ya kasance Allah ya nisantar da mu da kwari amin alayhi salatu lillahi summa salamu shi da amsa Allah ya tabbata a gare shi min al-abdi ibrahima wannan salati ne daga wannan bawa mai suna ibrahima bin nasirin rabbi zuwa mai taimakon ubangiji shine nasirul haqqi bil haqqi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam alayhi salatu lillahi summa salamu shi da amsa Allah ya tabbata a gare shi ma al-ahli tare da ala tare da mazuwan gidansa sallallahu alaihi wasallam wal auladi da 'ya'ya والآل دعالي وصحبه تسحبه اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين